alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullah za mu ci gaba kenan a aje ta hannu kare kenan wannan shi ne tun da midi ya kamata mu tsaya kuma yanzu midi transis eh onza transis in muka kare sai a samu lokacin tambayoyi a za mu ci gaba kenan daga inda muka dakata wannan shine darasi na uku kenan a wannan littafi mai albarka na shurutus sala sharuɗan sallah malam yace wa tashahhudul akhiru ruknun mafrudun tahiyya ta ƙarshe rukuni ce wadda take dole kama fil hadisi kama yadda yazo a hadisi an ibn mas'ud daga ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhudu mun kasance muna cewa kamin a fallanta mu na tahiya assalamu ala Allah min ibadihi sallama zuwa ga Allah daga bayinsa assalamu ala jibrila sallama zuwa ga mala'ika jibril wa mika'il wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi kada ku ce aminci zuwa ga Allah daga bayansa fa inna Allah huwa salamu domin Allah shine aminci walakin qulu sai dai ku ce attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu gaisuwowi zuwa ga Allah ko da yake malam zai fassara abinda ake nufi da tahiyya nan gaba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kenan tahiya farilla ce wadda bata iya tahiya ba tun yanzu ta koya ana gane farilla ce a cikin sallah yin tahiya wa ma'ana at-tahiyatu ma'anan at-tahiyatu jami'u ta'zimati lillah ai gaba ɗayan girmamawa zuwa ga Allah mulkan wastihqaqan ta hanyar mallaka da kuma cancanta mithlolin hina'i kawon misalin karkatawa wa ruku'i da kuma ruku'i wa sujudi da sujada wal baqa'i da kuma al baqa shine wanzuwa wad dawam da kuma dawwama ma'ana Allah ne kawai wanda baya karewa wanzaje ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da yake ban kasa da sama da kasa gaba ɗayan shi yana mutuwa hatta mutuwa ita kanta sai ta mutu ana gane da kyau mala'ikan ma mai ɗiban ran mutane shi ma kansa zai ɗebe ma kansa rai shine malam yace wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin fa huwa lillahi dukkanin abin da ake girmama ubangijin halittu da shi to dukkanin shi na Allah ne shine ma'anan attahiyatu lillah faman sarafa minhu shay'an li ghayrillahi fa huwa mushrikun kafir dan haka duk wanda ya tahiyar da wani abu daga cikin wannan abubuwan ga wani wanda ba Allah ba to shi mushriki ne kahuri was-salawatu ma'anaha jami'ud da'awat as-salawat ma'ananta gaba ɗayan a me yake da suna addu'o'i ko kuma gaba ɗayan roƙo da zamu yi wakila as-salawatul khams wasu kuma malamai suna cewa a ai salloli gaba ɗayan su gaba ɗaya na Allah ne wattayyibatu lillahi ai Allahu Allahu tayyibun ai Allah tsarkakake ne wala yaqbalu min al-a'mali wal a'mali illa tayyibiha baya karba daga magunguna da kuma ayyuka sai wanda yake tsarkakake السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة أنا كوم كان روك أما منزان الله أمين شيني والرحمة والبركة درهما دا البركة والذي يدعى له ما يدعى ما الله da haka kuma abinda ake masa addu'a kenan ba za a taɓa roƙonsa tare da Allah ba ma'ana abinda yana buƙatar a masa addu'a to kenan ko tabbas bai taɓa zamantowa abinda shi za a roƙe sa ba assalamu alaina ma'ana yana nuhin kinan manzon Allah ba a bauta mishi ba a roƙon manzon Allah wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ai tusallimu ala nafsika anan kaman kana sallama ne akan kanka wa ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard da kuma akan kowanne bawa nagari da yake a sama da ƙasa wassalamu du'a'un shi kuma shi kuma sallama addu'a ce wassalihuna yud'a lahu kuma su mutanen kirki ana yi musu addu'a ne wala yud'auna ma Allah ba a roƙon su tare da Allah ba ka cewa wane kaza shehu wane kaza dan zaka faɗi ko abin da ya kama da haka ashhadu an la ilaha illallah ai tashhadu shahadatal yaqini kana shaidawa shaidawa ta tabbata Allah yu'bada fil ardi wala fis sama'i bi haqqin illallah akan cewa ba a bautawa a sama ko a ƙasa da cancanta ga kowa in ba Allah ba wa rasulun la yukazzabu ko manzo ne ba a ƙaryatar da shi bal yuta'u wa yuttaba sai dai ana masa biyayya kuma ana bin sa sharrafahu Allahu bil ubudiyyati war risala Allah ya ɗaukaka sa ya girmama sa da al'ubudiyya ma'ana kasancewarsa bawansa war risala da kuma kasancewarsa manzo a gare sa wa dalilu qauluhu ta'ala dalili kun fadin Allah madaukaki tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi albarkokin Allah sun yawaita wanda ya sabkar da alqur'ani ga bawansa li yakuna lil alamin nadhira dan ya kasance mai gargadi ga halittu Allahumma kenan bayan mutum yayi tahiya wannan dukkanin shi fassara ne na tahiya ana gane da kyau ko bayan mutum yayi tahiya abin da ya kamata ya ƙara shine salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wanga kun ga gajeren salati ya halatta mutum ya tsaya haka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid ko kuma ka kara wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid as-salatu min allah salati daga allah sana'uhu ala abdihi shine yabon da yake ma bawan sa fil mala'il a'la a meke da suna a cikin mala'iku wanda suke sama kama hakal bukhari fi sahihi kamar yadda imam al-bukhari ya hakaito ya gai a cikin littafinsa ingantacce an abil ali ya qala salatullahi sana'uhu ala abdihi salatin allah yabo ne daga gare sa ga bawansa fil mala'il a'la a cikin mala'iku wanda suke madaukaka kenan idan aka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da manzu da mala'iku suna ma manzon Allah salati shi Allah salatin sa gabawa shine rika yabonsa yana gayinsa a cikin mala'iku wannan shine salatin Allah gabawa kenan salatin Allah ga manzon Allah shine yabonsa da Allah zai rika yi a cikin mala'iku wakila ar-rahmatu wasu kuma malamai suna ganin a salatin Allah shine rahamar Allah wasawabul awwal sai dai magana mafi inganci shine na farko cewa yabon Allah ne wa minal mala'ikati daga mala'iku kuma ma'ana idan aka ce mala'iku suna ma mutun salati ai al-istighfaru suna neman ma mutun gafara wa minal adamiyina su kuma ɗan adam ya aka ce suna ma manzon Allah salati ai addu'a kamar suna masa addu'a ne wa barik a cikin salatin ka idan ka ce wa barik wa ma ba'daha da abunda yake zuwa bayan wannan sunanu aqwalin wa af'alin sunnoni ne na magunguna da kuma ayyuka ma'ana dai asalin salati shine yanda yake anan farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid duk abinda zai biyo baya kaman ƙara maimaita me yake da suna abin da ya gabata ne a takaice dai wannan yana nuna muna kenan a cikin sallah ana mawa salati ana mawa salati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi salati ga manzon Allah ba sai a ba sai a cikin sallah ba hatta a wajen sallah ana son yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati salati ga manzon Allah yana da falala sosai duk wanda ya lizumci salati ga manzon Allah zai samu abubuwa guda uku wanda wani malami ya haɗe su da cewa in shi'ta ghufranaz zunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adan wa humuma fa'mal bi qawli llahi fi qur'anihi sallu alaihi wa sallimu taslima in kana so a gafarta maka gaba ɗayan zunubanka sannan kuma a kare maka sharri sannan kuma a yaye maka damuwa akwai wanda baya son wannan kankarar zunubi kare sharri yayewar mi damuwa yace duk wanda yake son su to yayi aiki da fadin Allah madaukakin sarki ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi salati baya da adadi ma'ana duk lokacin da ke so kina aiki zamna kamar misali baki aikin komi sai ki zauna ki ta Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya halatta ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim duka ana yi amma a cikin sallah babu salatin da ake yi sai salatul ibrahimiyya wannan salatin da muka kawo ana gane da kyau ko hatta sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa shi ma menene idan aka ce Muhammadur Rasulullah shi ma salati ne da za ki zama ke ta yin sallallahu ala muhammadin wasallim shi ma salati ne ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya wanda yake kowa rewa a duniya shine wanda wanda za a ambace ne a warinsa bai mini salati ba a ce muhammadur rasulullah bai ce sallallahu alaihi wasallam ya hi kowa rewa kun san dan me yasa ya hi kowa rewa yanzu idan aka ce muhammadu rasulullah kuka ce sallallahu alaihi wasallam da Allah akwai abin da ya rage muku sallallahu alaihi wasallam da zake cewa ya rage miki wani abu kenan shine rewar tunda sallallahu alaihi wasallam da zake ce ba zai rage miki komi ba kenan ya nuna in har dai ba zaki iya bada abin da dankin bada shi ba ba zai ce miki komi ba kenan kin hi komi mi kin hi kowa mi kin hi kowa rewa wane ya zo da keki ba ni da Allah dala ɗari kika kiya wannan ana ganewa dan in kin bada ɗari kin kin san ta ko to amma shi salatin in kika gaye shi ba za ki shi kenan kin rasa magana a kenan shi yasa manzo Allah yace wanda yake wanda wanda ba mini salati an ambace ni shine hiko warewa a takaice dai bayan tahiya za a ƙara da mi salati bayan salati kun mutun yana iya addu'o'in da yake so kamin ya sallame daga cikin addu'o'in da suka zo Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal masihi masihid dajjal malam yace wal wajibatu wannan sune mi rukunnan sallah muka ce rukunnan sallah sune mi abubuwan da ake yi a cikin sallah wanda dole ne in ba a yi su ba sallah ta mi ta lalace kuma cikin mantuwa ne aka yi su ko da gangan duka su sallah ta lalace wal wajibatu samaniya wajiban sallah su kuma guda takwas ne abinda ake ni da wajiban sallah su ne abinda dole ne a yi su amma cikin mantuwa in aka in ba a yi su ba shikenan sallah ta me sallah ta yi amma sai dai akwai abinda mutum zai yi wanda za mu gani nan gaba mala yace wajibai guda takwas ne ga su kamar haka jami'u takbirati gaba ɗayan kabbarori ghairu takbiratul ihram banda kabbarar harama wa qawlu subhana rabbiyal azim da me ta kabbarar harama mice ce a rukuni ce kenan wa qawlu subhana rabbiyal azim da fadin subhana rabbiyal azim fi ruku'i a cikin ruku'i wa qawlu sami Allahu liman hamida da hadin sami Allahu liman hamida lil imami wal munfarid ga liman da wanda yake sallah shi kadai wa qawlu rabbana wa lakal hamd lil kull da kuma fadin rabbana wa lakal hamd ga kowa ma'ana liman da wanda yake mamu wa qawlu subhana rabbiyal a'la da fadin subhana rabbiyal a'la fi sujud a cikin sujada wa qawlu rabbighfirli da fadin rabbighfirli bayna sajadatayn tsakanin sujada guda biyu wa tashahhud al awwal da tahiyya ta farko waljulusu lahu da kuma zama domin tahiyar fal'arkanu malam ya ce su rukunai ma sakata min ha sahwan duk abin da ya kubuce daga cikinsu a cikin mantuwa aw amdan ko da gangan batalati salatu bi tarkihi to sallah ta lalace da barinsa idan mutum ya bar rukuni ɗaya daga cikin rukunan sallah da gangan yayi ko a cikin mantuwa to sallar ta lalace sai an me sai an mi sai an sake ana gane da kyau ku to ku bani misali aha fatiha mice ce rukuni ce a cikin sallah ko kenan na haka in mutum ya sallah bai fatiha ba sallah ta yi ta lalace babu abin da zai gyara wannan sallah da gangan kai ko cikin mantuwa kai tami ta lalace wal wajibatu ma sakata minha amdan batalati salatu bi tarkihi su kuma wajibai duk abinda ya kubuce daga cikin su da gangan shi ma sallah ta lalace wasahwan in kuma a cikin mantuwa ne jabarahu sujudu lisahwi to zai gyara wannan da sujudun sahwu da zai ma'ana qabli ko ba'di wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allah yayi salati akan Muhammad da iyalansa da sahabbansa da aminci abinda ake nuhi shine ku gane mahimmancin sanin rukunan sallah da wajiban sallah da kuma sharuɗan sallah mahimmancin sharuɗan sallah shine dole sai sun cika sannan a shiga mi sannan a shiga mi a shiga zancen sallah su kuma rukunan sallah su ne abubuwan da za a yi a cikin sallah kuma dole da kuskure ko ba kuskure sai an mi sai an mi sai an yi su kamar yadda muka bada misali mutum zai sallah dole sai ya karanta fatiha in bai karanta ba sallah ba ta yi ba ruku'i rukuni ne in biki ruku'i ba dole sallar ta lalace cikin mantuwa ne ko da kuskure ne ko da gangan ne duka dai sallar ta mi ta lalace to amma shi kuma wajibi in aka rasa shi in cikin mantuwa ne sallar bata lalace ba kuma ba za a ramka shi ba sai dai za a yi mi za a yi mi sujudu sahau sujada biyu ta mantuwa in ma kabli ko ba'adi abinda ake ce ma kabli shine sujada guda biyu da za a yi kahin mi kahin a sallame shi kuma ba'adi sujada guda biyu bayan mi bayan an sallame kenan kabli ko ba'adi shine sujudu da ake yi idan an yi kuskure a cikin sallah kabli kahin a sallame ana yin sani idan aka rage wani abu a cikin sallah kawan misali mutum ya rage zaman tahiya na harko domin shi na biyu mun ga ayi ne rukuni ne ko dole sai an yi shi zaman tahiya na farko mutum ya tsallake misali kina cikin sallah mai raka'a hudu kin zo raka'a ta biyu maimakon ki zauna sai kika mi sai kika miƙe tsaye in kin riga kin miƙe kin miƙe tsaye kika tuno ba za ki komo ba sai ki ci gaba da sallaki idan kin kare tahiya kamin ki sallame sai ki mi sujada guda biyu bayan sujada guda biyu kun ba a tahiya sai a sallame wannan shi ake ce mami shi ake ce mami kabli ko shi ake ce ma kabli don saboda an rage aka yi shi to shi kuma ba'adi ana yin shaida aka yi ƙari misali sallah mai raka'a hudu sai kika yi raka'a nawa biyar to a wannan lokacin mai zaki mai zaki ba'adi zaki wannan shi ne kina a takaice kabili da ba'adi na a kinan nan muka zo ƙarshen wannan littafin mai albarka yanzu za mu buɗe dama mu ba da dama a yi tambayoyi a cikin minti biyar suka muna saura kenan masu tambayoyi suna ishi tambayoyi insha Allah na alaikum ko bari mu amsa wannan ga wannan tambayar da mu amsa ba ta ce malin tambaya zan yi akan kabli da ba'adi idan suka kama ne cikin sallah ya zan yi ita tambayar ta ta dungume ne take idan kabli da ba'adi suka kama ni a cikin sallah ya zan yi ban gane kabli da ba'adi suka kama ki a cikin sallah ba in akwai mai tambayar ta fayyace muna bayani ko ne tana nuhi in ta yi kuskure a lokaci guda aka yi ƙari ko aka yi rage ana gane da kyau ko yawa to wannan lokacin sai ki ba'adi ki sallame sannan ki sujada guda biyu in shine take nihi na kuma yana da kyau ku gane idan wajen kabli kika yi ba'adi ko wajen ba'adi kika yi kabli duka ɗaya ne ana gane da kyau ko kina cikin sallah kin kai kuskure kika rasa kabli ne zaki ko ba'adi to duk wanda kika yayi ana gane da kyau ko ana ganewa da kyau kuma shikenan yayi wannan shine kenan to akwai wanda ta daga hannu can na'am alaikum assalam wa rahmatullah tana cikin sallah sai yaro ya mata hutsari in ya kasance in ta ce ta katse sallan ta hudda wannan kayan ta sake wasu lokacin sallar zai tahiya sai ta ci gaba da sallarta amma in ta san tana da lokacin da za ta iya ta ta gusar da hutsarin ta sake kaya ko ta sake wuri to wannan lokacin ta katse sallar ta gyara sannan sai ta zo ta yi sallar ba sa ana gane da kyau ba ko kuma irin wurin da misali a ce kina gari ne lokacin sallar ya kama ki kuma kina sallar ne abin ya faru in kika ce ko ki katse sallar dole ce kin zo gida sannan ki sallar to a wannan lokacin kina ki cigaba da sallar ki shikenan ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am to ga ai tambaya mhm bari yi muku wata tambaya wanda mutane diya suna suna rudewa a cikin wannan kin yi arwalla za ki sallah sai kina ɗauke da ɗanki sai ɗanki tsargo hutsari sai hutsarin bai samu jikinki ba bai samu kayanki ba amma ya samu ƙawarki misali ya wannan arwallar take ah? ya arolar take arolar tana nan kenan a to tsohuwa tana shakka ta ce ko ta ɓace jayin arolar tana nan abinda nake so in nuna muku shine wutsari in dai ba ke ki yi shi ba to bai lalata miki arwallah ana gane da ke ku? arwalla ba ta lalacewa sai in ke yi hutsarin ko kuma ke kashin amma dan danki ya miki hutsari a hannu ko kashi a hannu arwallar ki tana nan sai in ya samu kayan ne to su kayan su zaki mi su zaki hidda inda ya miki hutsarin ki wanki ga jikin naki shikenan ita arwallar tana nan wurin ta domin so da yawa abinda muka taso lokacin idan ana zub da kwata a bakin koha sai mutane su ta faɗa ana zub da kwata a bisa kan koha mutane su biyo da arwallah su a ta kare musu arwallah to kun ga wannan kuskure ne kwata ba ta kare maka arwallah sai in dai kai kai kwatan an gane ko in kai kai kwatan to arwallah ka ta kare amma kwatan wani ko wada kai cikin ta ba ta kare maka arwallah ba ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam na'am wadda take da wannan tambayar a in son samu ne zan turo bokal ga malam muhammad sai a tura mata an gane ko tambayar ita kane ta shafa bai kamata a ce mun yi ta gaban mutane kenan insha Allah na eh eh d'accord to ba matsala kenan daga baya dai ta zo ta ga malam za ta samu amsar insha Allah na a ga tambaya ta biyu wadda tana da kyau si la femme jeune est en disposition elle va mieux les vernis kenan idan wai mace tana lokacin haila tana iya ta sa verni ya halatta tunda ai dan me yasa aka ce ka ta sa verni kin dan saboda arwalla ne to dama ba ta arwalla kenan ya halatta lokacin da mace take lokacin haila ta sanya verni an gane ko wannan abin da mata suke sa ga akan fa ko kuma kitson roba irin wanda muka ce in za a yi in akwai shi irin kitson roba matsatsekin nan in akwai shi arwalla ba ta yi ko ko irin shi duka tana iya ta yi tunda ita tana tana lokaci wanda dama ba za ta yi arwallan ba wanda ko ta ma yi arwallan arwallan ba ta yi ba na babu tambaya ko? to kenan ina tsammani daga nan za mu dakata abinda muka samu daidai allah ya ba mu lada kuskure allah ya gafarta muna ina ƙara faɗakar da ku akan adage da neman ilimi shi ilimi babu lokacin da za a zakuwa mutum ya ce ya kai ƙarshen shi ba a taɓa yin wani malami wanda aka ce ya kai ƙarshen ilimi ba duk malaman da kuka ji ana zanowa gaba ɗayansu har su mutu suna neman ilimi ne kuma ilimi ita ce ibada mafi girma ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdalu min at-tafaqquhi fi din ba a taba yi ma Allah wata ibada ba da ta kai neman ilimi kamar yadda kika san sallah azumi sadaka ibada ne to haka shi ma neman ilimi ibada ne hitowar da zaki daga gida ki zo makaranta kin hito ne zuwa ibada ana rubuta miki lada har ki koma manzo Allah yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya ta neman ilimi to Allah zai sauke masa hanya ta shiga mai hanya ta shiga aljanna kuma abin da yake taimakawa a wajen samun ilimi mai amfani shine a ƙoƙarin nema abokai wanda suna son karatu in kika san wance ba ta son karatu to karki abota da ita in ba haka ba ke ma za ta lalata ki ta sa miki ragganci kina so ki je makaranta sai ta ce a akwai kaza akwai kaza wata ran har yanzu ke ma ki biye mata shi yasa akwai wani akwai wani wake da nake yi dan muku shi kuma dan a samu dan nishadi
إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي idan za ka yi abota ka yi hwada na gari kada ka yi da lalatacce sai ko lalace
ai an gane maganan ko ba sai yara ba hata tsohi kuma hata kuma manya ku nemi abokai na gari akwai matan da su kawai abinda ke birge su zamna bakin titi suna kallon mazajen mutane suna wucewa sai ka ji mata ce mazan mutane na kallon ta alhari ita ma tana kallon tana kallon mazan mutane ana gane da kyau ko wannan kenan kuskure ne in kika samu abokiya wadda take son addini take son karatu ki dallahe mata manzo Allah yace almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali abokin barawo barawo ne zama da madokin kanwa yake shahoran kai ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan a yi abota da mutanen kirki wanda suke son karatu muna fatan Allah ya shirya da mu ya azata mu da abokai na gari inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah